بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau kan mu mance muna 18 ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata muna cikin babu zikirin maut wa kasrul amal kusan majalisinmu na uku ne a cikin wannan babi kuma yau wannan majalisi ne na hudu bayan malam ya kawo ayoyi al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ya yi fassara wannan ayoyi bayanin ta kuma ci gaba a kan inda muka tsaya fada Allah madaukaki da ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هكا فداء الله مدوككي ديتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون الله مدوككي تكون آية na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kuka gaskatar da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam la tulhikum amwalukum kadda dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum haka kadda iyanku su shagaltar da ku an zikirillah game da ambatan Allah madaukaki wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata wannan faula'ika humul khasiru wa'annan su ne wanda suka zamanto tababbu wanda hasara ta same su wanda ya zamanto yayi sakacin da dukiyar shi ta shagaltar da shi da ambatan Allah madaukaki ko kuma ƴaƴan shi suka shagaltar da shi game da ambatan Allah madaukaki to tabbata wannan na daga cikin tababbu wanda suka yi hasarar rayuwa ta nan duniya kuma uwa uba ta lahiya sai Allah madaukake cewa an fi ku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut ku ciyas daga abinda muka arzuta ku da shi ba duka ba wani bangare na abinda muka arzuta ku da shi to ku ciyas min qabli an ya'ti ahadakum al-maut gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqulu rabbi zaka ji iya cewa a lokacin da ajali ya zo mushi mutuwa ta halarto mushi zai ka cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib zai ka fata iya cewa ina ma ubangiji ka jinkirtar da ni ya zuwa wani dan lokaci dan kadan fa asaddaqa a cikin shi in yi sadaka wa kun min salihin kuma in kasance daga cikin nagartattun bayi wannan sai karantar da mu ‘yan uwa amfani na sadaka da matsayin sadaka duba ka gani bai ce ba a maido shi duniya a jinkirta mashi ɗan lokaci kadan ya yi sallah ko ya yi azumi ko wani abu a'a abin da ya nema a jinkirtar da shi shine a ɗan lokacin da za a ba shi ya yi sadaka walan yi akhirar nafsan idan ja a ajaluha sai dai Allah madaukaki bayya jinkirtar da rai ya jinkirtawa wata rai idan ajalinta ya zo wallahu khabirun bima ta'malu kuma Allah madaukaki masani ne mai ba da labari ne da abinda kuke aikatawa a nan duniya Allah madaukaki na cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut iyana har sai lokacin da ɗayan su mutuwa ta zo mishi qala rabbi irji'un zaka ji wannan mutane suna cewa ya ubangiji ka maida mu duniya Allah ko mala'iku ku maida ni duniya la'alli a'malu saliha ba dan komai ba saboda zan yi aiki nagar na kwarai fi ma taraktu abin da ya man saura na rayuwa a wannan in an maida ni kalla al'amarin ba haka bane ba innaha kalimatun huwa qailuha kawai magana ce wanda shi da karan kanshi ya ta wadda ba ta da digi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun bayan an rasar da su sun mutu to fa gaban su akwai rayuwa ta barzakh nan wara ba ma'anar baya ba ma'anar shi gaba akwai rayuwa ta barzakh har lokacin da za a tada su ita kuma rayuwa ta barzakh rayuwa ce wadda bayan mutuwa gabanin Allah madaukake ya tara mutane a ardul mahshar fa idza nufikha fi sur a lokacin da Israfil Allah ya umarce shi yayi busa a cikin kaho fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu bayan Allah madaukaki ya umarci Israfil ya busa a kaho busar da za kowa zai tashi ya rayu a tahi wajen sakamako wajen hisabi a wannan rana la an saba bainahum babu wani dangantaka tsakaninsu wadda za a yi ka ambata ai mu ‘yan ina ‘yan kaza ne ‘yan kaza ne ɗiyan wane ne dangin wane ne a wannan rana babu wannan yau mai izin wala ya ta sa'alun kuma shashensu baya tambayi shashi kullum ri'in bi ma kasaba rahina ko kuma a wannan rana kowa ta kan shi ke kullu nafsin kamar yadda Allah maɗaukaki ke caku a wannan rana kowa ta kan shi ke yi kowa nafsi nafsi babu zancen wane ina wane ina wane ina wane na'am qala faman saqulat mawazinu dukkan wanda ma'aunin shi yayi nauyi dalilin kyawawan ayyuka da yazo da su fa ulaika humul muflihun irin wannan mutane sune rabbantatu wanda suka rabbanta suka samu shiga aljanna waman khaffat mawazinu wanda kuma ma'aunan shi suka yi rishin nauyi suka zamanto ba su da nauyi dalilin mugayen ayyuka da ya aikata fa'ula'ikan ladina hasiru an kusan wa'annan su ne wa'anda suka taɓar da rayukansu da kawunansu fi jahannama khalidin suna za su shiga cikin wutar jahannama kuma suna madawwama a cikinta talfahu wujuhuhum nar wa hum fiha khalidun za su kasance wuta tana lasa kuskokinsu wa hum fiha kalihun zaka ga sun zamanto wannan fuskokinsu da faftocinsu sun yage sun tattare su wuri guda Allah madaukaki zai ce alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun ashe a duniya ban aiko ba manzanni wanda suke karanta muku ayoyin mu na alqur'ani suran littattafai wa kuntum biha tukadzibun kuma kuka kasance kuna ƙaryatar da wannan ayoyi ko manzanni da muka aiko za su cewa ubangijinsu qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dalin za su ce ai ubangiji jin dadin duniya ya rude mu ya rinjaye mu wa kunna qauman dalin muka kasance mutane wanda suka zama tobatattu sun bace daga ambatan Allah da gaskiya da Allah madaukaki sun ɓace da yin wa Allah maɗaukaki ɗa'a dalilin jin daɗin duniya, za su yi ka ce, Rabbana ya Ubangijinmu, a kirishina min ha, Allah maɗaukaki ka fitar da mu daga wannan wuta, ba in udina in mun sake aikata abin da muke aikatawa a duniya, fa inna zalimu, kenan mun kasance a zalume. Sai dai kuma wannan faɗa ce da dai Allah maɗaukaki zai fidda su ya maida su duniya, to da sun koma ya zuwa mugayen ayyukan da suke aikatawa ba za su koma ga Allah ba. qala khsa'u fiha Allah madaukake yace ku dawwama a cikin ta ku dawwama a cikin wuta wala tukallimun kadda ku ƙara mun magana innahu kana fariqun min ibadi yaquluna ya kasance akwai wasu bangare na bayina mu'minai yaquluna suna cewa rabbana suna cewa ya ubangijinmu amanna mun yi imani da abin da ka saukar da na littattafai da abin da ka aiko na manzanni faghfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana warhamna karhamce mu wa anta arhamu wa anta khairur rahimin Allah madaukaki kai ne yayyan dukkan wani mai rahma fatakhaztumuhum sukhriya sai kuka riki wannan bayina abin izgili kuna musu dariya kuna musu izgili ku dube su ‘yan kaza ne ‘yan kaza, hatta an sakun zikiri, hasi da aka an saukun zikiri, hasi da aka mantar da ku da ambatona, wa kuntum minhum ta kuma kuka kasance kuna musu dariya, in ni je zai tuhumul yau mabi masu ku saurara, ni ho yau na sa kauta musu da abin da suka yi da haƙuri da shi a duniya na bauta min da min da min da'a da biyayya, annahum humul fa'izun. ku tabbata cewa a wannan rana su ne rabbantattu su ne suka rabbanta suka samu shiga aljanna qala kam labithum fil ardi adad sinin Allah madaukake zai ce musu kam labithum fil ardi da gwalgwadon yaya ne wani gwalgwado ne kuka zamna a doron kasa adadin sinin yan shekaru ne yan kaɗan ƙalu suka ce Nam. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Suka ce ai mun zamna ne a nan duniya yawman wani yini aw ba'd yawm ko kuma wani bangare ma na yini ba wai gaba ɗaya ba yinin muka zamna cikin shi bal wani dan bangare ne na yini. Fas'alil adin ku tambayi masu kididdiga wanda suka iya lissahin watanni da shekaru da ranaku. qala in labithtum illa qalila ku bari dai kawai kun zamna a duniya ne dan lokaci dan kadan da dai kun yi hakuri a cikin shi kuka bauta min to da kun rabbanta sai dai kuka kafirce kuka sabawa Allah madaukaki law annakum kuntum ta'malu da dai a wannan dan lokaci dan rayuwar da kuka yi ta duniya kuka yi hakuri kuka bauta min to da kun kasance rabbantattu sai dai ina Allah ya ce fa ahasibu fa afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un yanzu kun yi tamani ne cewa kawai mun halicce ku dan wargi abathan karazube wa annakum ilayna la turja'un kuma ba za a maida ku zuwa gare mu ba domin mu muku sakamako mu sakauta muku da ayyukanku kuna tamani mun halicce ku ne babu umarni babu hali babu lada babu babu sakamako al'amarin ba haka bane ba nam balli al'amarin sai ya zuwa gare mu ne za a maida ku ya zamanto mun sakauta muku da ayyukan da kuka yi al'allama sheikh muhammad bin sulaimin rahimahullah bayan ya ambaci wannan ayoyi sai ya ce zakar al-mu'allif rahimahullah fi kitabi riyadus salihin fi babi dhikr al-maut wa qasr al-amal qawluhu ta'ala ya ce wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambata cikin littafin shari'a da salihin a ƙalƙashin babi na ambatan mutuwa da gajartar da dogon guri faɗa Allah maɗaukaki da ya ce wa an fi ku min mara zaƙanaku min qabli an ya tiya ahadakum almautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin qala amara Allah bil infaq cikin wannan aya Allah madaukaki yayi umarni da ciyaswa mimma ruzqna na daga abinda Allah ya arzuta mu ba duka ba da Allah madaukaki ya so sai ci duk abinda ya ba mutun ya ciyar da shi kuma da ka ga rowa to amman duk da bangaren da aka ce a ciyas mutun yayi rowa ina ga lokacin da aka ce ya ba da dukiya gaba daya Allah da yake masani ne sai ce mimma razaqnakum na daga abinda muka arzuta ku ai mimma a atana na daga abinda Allah madaukaki ya bamu wa hazzarana mimma la budda min kuma ya mana barazana ya mana taka tsantsan daga abinda babu makawa sai shi min qabla an ya'ti ahadakum al-maut shine zuwa gabanin mutuwa ta zuwa dan dayan ku domin mutuwa babu makawa sai an mutu wa hina idhin yandamu al-insanu ala adam al-infaq a wannan lokaci lokacin da mutuwa za ta zo mishi to mutun zai kanadama a bisa sakaci na kin ciyaswa da Allah madaukaki umarce shi da shi ya kulu zaka ji iya cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib dan me Allah baka ko Allah ina ma ka jinkirta min ya zuwa wani ɗan lokaci kaɗan ya tamanna an Allah yu akhirahu ila ajalin qarib zaka ga mutum iya guri iya fata ina ma Allah ya jinkirta mishi zuwa wani lokaci fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya zamanto yani fa bi sababi ta'khirika iyaya dalilin jinkirta min da kai ya Allah atasaddaq zan yi sadaka wa akun min as-salihin in kasance daga cikin nagartattun bayi qala allah ta'ala sai allah madaukake ce mishi walan yu'akhir allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu idza jaa al-ajal la yumkin an yata'akhkhara al-insanu lahzatan wahida idan ajali yazo ba yanda za a yi mutun ya jinkirta daidai da dan lokaci ko da guda ne balla budda an yamuta fil muddati allati ayyanaha allah azza wa jalla dole ne mutum ya mutu a bisa lokacin da Allah madaukaki ya tantanta shi ya kayyade shi ala hasbi ma taqtadhihi hikmatu a bisa abinda gwalgwadon da ya bi hikima Allah madaukaki ta bibiye shi wa minan nasi man yatulu baqa'uhu fi dunya zaka samu akwai ga mutane wanda zai dade a duniya yayi rayuwa yayi shekaru wa minan nasi man yaksu akwai wanda kuma shekarunsu tawayayyu ne ‘yan kaɗan ne, tama anna minan nasu man ya rizquhu kamar yadda daga cikin mutane za ka samu wanda arzikin wani iya da yawa ya yawaita wa minhum man yaqil akwai wanda arzikin shi dan kaɗan ne wa minhum man yakthuru amalu akwai wanda ayyukan shi suna da yawa wa minhum man yaqil akwai wanda ayyukan shi ‘yan kaɗan ne wa minhum man yaqwa fahmu akwai wanda fahimtar shi tana da ƙarfi wa minhum man yad'af akwai wanda fahimtar shi tana da rauni wa minhum man yakunu tawila akwai dogo daga cikin su wa minhum man yakunu qasira akwai wanda yake kasancewa gajeri wallahu azza wa jalla khalaqa ibadahu mutafawitin fi kulli shay Allah madaukaki ya halicci bayan shi sun sha bamban a cikin kowane kowa zaka ga abinda akwai kasan da Allah madaukaki ya mishi قال وقال الله عز وجل Allah mai girma da buwa ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun qala naha Allah ta'ala an tulhina amwaluna mala yace Allah madaukaki ya hade mu game da dukiyoyin mu su shagaltar da mu wa auladuna da game da iyayen mu su shagaltar da mu an dhikrillah game da ambatan Allah madaukaki wa bayyana anna man alhatu hadhihi al-ashya Allah yayi bayanin cewa dukkan wanda wa'annan abubuwa suka shagaltar da shi an zikrillah game da ambatan Allah fa huwa khasirun mahma rabiha to wannan tababbe ne duk yanda ya samu riba in mai dan kasuwa ne walau rabiha amwalan kathira ko da dai ya samu riba ta dukiyoyi masu yawa to wannan dai har yanzu ana lissafa shi cewa talaka ne ya yi hasara wa kana indahu banun ya kasance iya da ‘ya'ya wa kana indahu ahal iya da mata walakin na hukar talaha bihim an zikirin lahi fa'in khasir sai da ya shagaltu da su game da ambata Allah maɗaukaki to wannan tababbe ne farrabihu man ishtagala bi zikirin lahi azza wajal wanda ya ci riba shine wanda ya shagaltu da ambatan Allah mai girma da buwaya wa zakarallah wa zikrullah ambatan Allah laysa huwa qawlu la ilaha illallah faqat ba wai kawai fadin la ilaha illallah shine kawai ambatan Allah a'a wannan shine babban ambatan Allah kuma bayan shi akwai dangogi na ambatan Allah bal kullu qawlin yuqarribu ila Allah fa huwa zikrullah zikrullah dukkan fada da za ta kusantar da mutum ya zuwa ga Allah to wannan ambatan Allah ne wa kullu fi'lin yuqarribu ila Allah fa huwa dhikrun lahu dukkan wani aiki wanda zai kusantar da ma'abucin shi ya zuwa ga Allah maɗaukaki to wannan ma ambatan Allah ne, kama ƙala ta'ala, kama yadda Allah maɗaukaki na cewa wa akimin salata, inna salata tanha anil fasha'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ina Allah maɗaukaki na cewa wa akimin sala, ka tsaye da sallah, inna salata lalle sallah ingantatta a bisa karantarsuwa ta manzo sallallahu alaihi sallama tanha anil fasha'i wal munkar. tana hani game da aikata alfasha da abin kyama wala zikrullahi akbar kuma tabbat ambatan Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah madaukaki masanin abin da kuke aikatawa ne wali annal insana idza qala qawlan yataqarrabu bihi ila Allah kuma domin mutum idan ya faɗi wata faɗa wadda take yake kusanta da ita zuwa ga Allah madaukaki aw fa'ala fi'lan yataqarrabu bihi ila Allah ko ya aikata wani aiki wanda yake kusanta da shi ya zuwa ga Allah maɗaukaki fa huwa hina niyyata zakirun lillah idan ya zama to game da niyya to sai kasance na daga wanda yake ambatan Allah maɗaukaki mai girma da buwaya fa zikrullah ambatan Allah yashmalu kullu qawlin yashmalu kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ilay ambatan Allah ya kumshi dukkan wani aiki da wata fada da wani aiki wanda zai kusanta da shi ya zuwa ga Allah madaukaki Allah madaukaki na cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu fa qawluhu hatta idza jaa ahaduhumul maut ay idza jaa ahadul mukaththibina lirrusul idan mutuwa ta zo wa ɗayan wanda suke ƙaryatar da manzanni qala rabbi irji'un zaka ji iya cewa ku maida ni irji'uni ila dunya kuma da ni zuwa duniya la'alli a'malu saliha ba dan komai ba saboda zan aikata aiki na kware fi ma taraktu na abinda na bari ban aikata ba a farko walam yaqul wannan mutum bai ce ba la'alli atamatta'u fi qusuriha wa buhuriha wa nahariha wa nisa'iha bai ce ba ku bar ni in ji dadi a cikin katabarin gidaddaji na ko kuma cikin tabkuna na ko kuma cikin mata na wa ghairi zalika bal qala face sai da yace la'alli a'malu saliha ba dan komi ba na ko in aikata aiki na gari na kwarai fi ma taraktu a cikin abin da na bari ai fi ma taraktu min almal na abin da na bari na dukiya alladhi bakhiltu bihi wanda nayi rowa da shi hatta anfaqtu anfaquhu hatta unfiquhu fi sabilillah har ya zamanto in ciyar da shi domin tafarkin Allah madaukaki Allah madaukaki yace kalla al'amarin ba haka ba ne ba, yani la ruju'a wala yumkinin ruju, babu komowa kuma bayyayewa a komo duniya bayan an mutu, li'annahu idan ja al'ajalu domin idan ajali ya zo fala ya sa'akhiru na sa'atan ba a wa mutum jinkiri daidai da ɗan lokaci guda, wala ya staƙadimun kuma ba a gaugawa gabanin ajalin mutum a tahi a rasar da shi. Sun makala, innaha kalimatun huwa ƙa'iluha, bari dai faɗa ce kawai wanda shi dai ya faɗe ta. هذه الكلمة يؤكد الله الله عز وجل أنه يقولها Allah madaukaki ya karfa magana cewa wannan mutum kawai iya faɗin wannan magana ne wa hiya qauluhu rabbirji'un shine fadan shi da yace Allah ku maida ni la'alli a'malu salihan fima taraktu wa min wara'ihim barzakhun a gaban su akwai rayuwa ta barzakh ila yawmin yub'athun ya zuwa ranar da za a tada su yani ما من أمامهم من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة أجابن وأن وند متوا تزومس برزخ إلى يوم يبع إلى يوم يبعثون إذا رانا دزاء تادس قال والبرزخ أبن دا كتوا برزخ كنا هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة شيني لوكتي أبن دا زي ربا سكان رايوة الدنيا دا تاشن قيامة sawa'un kana al-insanu madfunan fil ard mutun ya kasance abin ne yake cikin ƙasa aw ala zahril ard ko kuma iya ba doran ƙasa ta'kuluhu siba'u wanda namomin daji za su yi cinye shi wa tatalufu riyah wanda iska kuma za ta yi ka lullube shi aw kana fi qa'il bahar ko kuma iya tsatsakin kogi ne kullu hadha yusamma barzakhan wannan dukkan ana ce mai barzakh ila yawmi yub'athun yani yakhrujuna min al-qubur lillahi azza wa jalla fi yawm al-qiyamah fa idha nufikha fi sur wa zalika inda qiyam sa'a a lokacin da aka yi busa wannan kuma a lokacin da kiyama ta za ta tashi fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun a wannan rana a wannan da aka yi busa to babu dangantaka babu cewa ni ba tsirke ne babu cewa ni ba gobiri ne babu cewa ni kaza ne a'a kowa babu ni dan gidan wane ne ai kaza ne babu wannan yawma idhin wala yatasaalun ba wanda yake tambayar wani da bayar tambayar mahaifin shi mata bata tambayar mijinta haka dukkan wata dangantaka a wannan rana kullu nafsin kowa kowace rai tana cewa nafsi nafsi qala wan nafkhu fi suri marratan busa wannan cikin kaho ta kasance su bi ne karo bi ne annafhatul ula yakunu fiha al-faz'u was-sa'qu yani al-maut busa ta farko zai kasance akwai firgita idan asrafil sarafil yayi busa ta farko mutane za su firgita su rikice sannan kuma su some su mutu fayanfaku israfil fi sur nafkhatan yakunu laha sautun azim zai busa busar da take da ƙara wata murya mai girma muzi'ish mai firgitaswa jiddan fa yafza'u nasu thumma yamutuna kulluhum illa ma sha Allah wanda baya mutuwa sai wanda Allah madaukaki bai mai izinin mutuwa ba a wannan busa wan nafkhatu thaniya busa ta biyu yanfaku fisur Isra'il zai busa a cikin ƙaho fata kurjul arwahu minasuwar rayuka za su huto daga kamanni wata udu ila ajisadiha ta koma zuwa jikinta wa hadhihi allati yakunu biha alhayatul abadiyya wannan busa ita ce idan an yi to rayuwa ta abada ta tabbata allati la mauta ba'daha wadda babu mutuwa bayanta imma aljanna a ji daɗi ko kuma wuta a sha wuya fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun qala ya'ni ba'da an yub'athu min quburihim bayan an tada su daga kaburrukan su la tanfa'uhum ansabu wannan dangantaka a wannan rana batta musu amfani wala wal qarabat kusantaka hallo batta musu amfani domin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi ranar kiyama to ho dangantaka shi batta gaggautar da shi zuwa aljanna kala wala ya tasaalun ay la yasalu ba'dhum an ba'd shashin su basa tambaye shashi bal inna allaha ta'ala yaqul Allah madaukaki na cewa yawma yafirru almar'u min akhi ranar da dan uwa zai tserewa dan uwan shi wa ummihi wa abi da zai tserewa mahaifin shi da mahaifiyar shi wa sahibatihi wa bani miji zai tserewa matar shi da ‘ya'yan shi li kullum ri'in yau ma'izin sha'adun yoguni a wannan rana kowane mutum al'amarin shi ne ya dame shi kowa ta kan shi yake yi fal'ansabu fi zalikal wakti la tanfa'u dangantaka a wannan lokaci batta amfani wal qarabat hakanan kusantaka batta amfani la yatasaaluna an ba'dihim bainama fi dunya yas'alu ba'dhum an ba'd a wannan rana ba wani shashen da yake shashen yake tambayar shashe kamar yadda a duniya shashen su suke tambayar shashe mallazi hasala li hada me ya samu wani ma za fa'ala fulan wani me ya aikata amma fil akhira a lahira li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa a wannan rana al'amarin shi ya ishe shi abin da yake tare da shi na firgita da tsoron hisabi da abin da zai bayan hisabi wannan ya ishe shi قال الله تعالى Allah madaukake ce faman thaqulat mawazinu wa ulaika humul muflihun wa anda ma'aunansu suka yi nauyi da kyawawan ayyuka to wa'ancan su ne wanda suka rabbanta fayanqasimun nasu fi dhalika al-yawm ila qismain a wannan rana mutane za ka su kashi za su kasu kashi biyu qismun tasqulu mawazinu akwai bangaren da ma'aunansu za su yi nauyi fa hadha muflihun faiz irin wannan mutum wanda yake daga cikin wannan mutane mai rabo ne ya samu shiga aljanna bima yuhibbu najin min mimma yakra kuma ya tsira daga abin da yake kyama wal mawazinu jam'u mizan mala yace mawazin kin nan jam'i ne na mizani wa kad waradat fil kitabi was sunnati majmu'atun wa majmu'atan wa mufradatan mawazin kin nan ko mizani yazo a cikin alkur'ani mai girma da suna mazala sallallahu alaihi sallama ta zo da lafazi na jam'i kuma da lafazi na ɗaya faƙala Allah ta'ala huna ana Allah maɗaukaki sai ce faman sakulat mawazinu wanda ma'aunan shi suka yi nauyi wa ƙala nabi sallallahu alaihi sallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a garin shi yake cewa kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomi guda biyu habibatani ila rahman abeban soyuwa ne zuwa ga ubangiji mai rahma khafifatani ala lisan masu sauki ne akan halshe ba su da nauyi thaqilatani fil mizan sai dai suna da nauyi a cikin ma'auni nan sai ya zo da lafazi mufrad ya ce mizan bai ce mawazin ba su ne subhanallah ka ce tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki, ko Allah maɗaukaki ya tsarkaka daga dukkan tawaya, wa bihamdihi da godiyar shi, subhanallah al'azim, kuma tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya zama to mai girma ne. Faƙala fil mizani wa lam yaqul manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mizani wa lam yaqul fil mawazin wa jumi'at marratan wa ufridat ukhra wani lokaci aka kawo ta da jam'i wani lokaci aka daidaitar da ita wa zalika li kathrati ma yuzal ba don komai ba saboda yawan abin da ake aunawa falikathrati ma yuzan jumi'at dalilan abin da ake aunawa suna da yawa aka yi jam'i da ita wali kaunil mizan wahidan kuma kasancewa ma'aunin shi ɗaya ne laysa fihi zulm ma'aunin da babu zalunci tare da shi wala bakhsun babu tawaya ufridan sai zaman to aka daidaita aka sanya ta daya wa amma alladhi yuzan faqad qala ba'd ulama abinda ake aunawa wasu daga cikin malamai suka ce inna alladhi yuzan huwa al'amalu wasu suka ce ai aiki ne ake aunawa wa qala ba'd ulama wasu daga malamai suka ce alladhi yuzan sahaif al'amal suka ce ai abinda ake aunawa shine takardu ko kuma littahin littattafan ayyuka wa qala ba'd ulama wasu malamai suka ce alladhi yuzan al'amilu nafsu suka ce ai wanda yake aikin shi da karan kanshi ne ake jinjina sha auna shi wadhalika li anna kullam minha ja'at bi ahadith wannan kuma dalilin kowanne hadisai sun zo akan wannan ina ga in wa lokaci yayi abin da muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.